أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله إخوان مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى da sake kama wannan majalisi mai albarka inda muka saba tunatar da junanmu a kowace ranar juma'a bayan sallar magariba da kuma lokacin da azumin wata ramadan ya zo muka tsaida da muka alkawari can Allah ya sa muna da rai da lafiya insha Allah bayan ramadan za mu shiga to gashi kuma Allah da fadalan shi ya mana wannan ni'imai muna da rai da lafiya alhamdulillah za mu shiga da karatun mu inda muka kwana bismillahir rahmanir rahim to dan ana tuni mun kwana ne a cikin bayanin al-imanu billah imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma za mu shiga da al'imanu bil mala'ikatil kiram ba da gaskiya da mala'iku waɗanda suke masu girma wa huwa an yi tahaffaqal mukallaf bata abinda ake ne da imani da mala'iku masu girma shine cewa mukallafi ya tabbatar da cewa shi kuma mukallafi mun sha bayanin cewa ma'ana mai baligi mai hankali ake ne yace to shine abinda ake ne da imani da mala'iku an yi tahaqqaqal mukallaf cewa mukallafi ya tabbatar da bi anna lillahi ibadan cewa Allah yana da waɗansu bayi mukramin waɗanda suke abin girmamawa makhluqina min an-nur abin halittawa daga haske la ya'kuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wala yanamuna ba su yin kwana wala yankihuna ba su yin aure wala ya'suna Allah kuma ba su saban Allah ta'ala madaukakin sarki fi ma amarhum cikin abinda Allah ya hore su da shi wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikatawan abinda aka hore su da shi dan haka wannan shine muhimmin abin da ya kamata mu yi game da imani da mala'ikun Allah da Allah da Annabi zanu cewa cikin ka'idodin imani cikin gimshikan shi imani da Allah da imani da mala'ikun Allah to wannan shine imani da mala'ikun Allah a yarda cewa akwai su duk da cewa ba mu ganin su da wannan sifofin duka wanda aka zana cewa Allah ya su daga haske ba su ba su sha ba su kwana ba su aure sannan ba su saba ma Allah sai dai biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ko mala'ikun nan suna da yawa suna da yawa kwarai to zai kawo kuma ayoyi da hadisai wanda suke magana akan sha'anin mala'iku da ya karfafa magana shi yace Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ya ce kuma duk wanda da yake ya datso ta aya ce can gaba za mu ga ayar dukan ta insha Allah wa man yakfur billahi kuma duk wanda ya kafirce ma Allah wa malaikati kuma ya kafirce ma malaikun shi to kaga zan malaiku ya zo wa kutubihi da kuma littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar lahira faqad dalla dalalan ba'ida to hakika wannan ya fata fata wanda yake mai nisa game da gaskiya to ka gani abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano cikin hadisin shi ga sanan duka aya ta kawo su na gimshikan da imani da Allah da mala'ikun shi da tattafan da manzanni da da ranar lahira nan kawai kaddara ne ba a kawo ba a cikin ita wannan aya to sannan kuma sai sake kawo kuma wata aya wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun to wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ita ma a cikin ta ya zancan mala'iku kenan har yanzu yana kafa hujja akan kasancewar mala'iku sai akwai su da kuma imani da su wannan aya Allah ya ce wa id qala rabbuka ka tuna ya rasulullah yayin da ubangijinka yace id qala rabbuka yayin da ubangijinka yace lil malaikati ga malaiku yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni mai sanyawan khalifa ne a cikin ƙasa zan sa wani khalifa na a cikin ƙasa wanda shine zai halifance ni wajen zartar da hukumtayya na a cikin ƙasa ma'ana annabi adam Allah yake nufi cewa zai sa shi zaman to halifan shi qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha sai mala'iku suka ce yanzu Allah ka sanya a cikin ƙasa halifa zaka sa man yufsidu fiha wanda yake yin banna a cikin ta ta hanyar yin sabon Allah wa yasfiku dima'a kuma yana zubda jina ne man yufsir fiha wanda yake banna ma'ana yana yin sabo a cikin ta wai su dima'a kuma yana zubda jina ne abin da yasa suka bada haka sun yi zato ne ga mutane yadda da aljannu su aka fara sawa kuma suka yi sabo gabanin a kawo mutane to sai mala'iku suke zance yadda shedannan nan aljannai suka yi mu ma mutane haka nan zabi tun daga babu mu annabi adam ne suka mana wannan zata to yanzu Allah ka sa wanda ka sa wai halima cikin kasa wanda zai dinga yin banna a cikin ta ma'ana yin sabo wai sun kuddima a kuma yana zubda jina ne wa nahnu nusabbihu bihamdika mu kuma muna yin tsarka muna tsarkakewa bihamdika muna masu cuɗanya da yabanka ma'ana muna yin tasbihin ka kuma muna yin tahmidin ka muna tsarkake ka kuma muna gama da yabanka wa nuqaddisu lak har yanzu kuma muna tsarkakar da kai da abin da bai dace ba da kai ma'ana muna tsarkakar da kai da abin da bai dace ba da kai da wannan wai kamar sun ce ne kenan ai ba shi ne kamata ka sa halifa mu ne ko kuma a cikin me ya kamata kamar mala'iku sun faɗi haka ne qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah sai ya ce to sai Allah ya gaya musu ce inni lalle ne ni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ku ba ku sani ba kamar da mun karanta su a cikin tafsiri bayanin yana da so to nan dai wai mahallin shahidin mala'ikun nan ma Allah ya zancen mala'iku iz qala rabbuka lil mala'ikati sannan kuma a cikin abin da ya shafi hadisai game da sha'anin mala'iku qala alaihi salatu wassalam manzon Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce innal baital ma'mura lalle ne al baitul ma'mur wanda Allah yake rantsuwa da shi a cikin alqur'ani yana cewa wal baitul ma'mur na rantsa da al baitul ma'mur annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ne wannan albaitul ma'mur kin yadkhuluhu kullu yawmin 70 alf malaki thumma la yaquduna manzo Allah sallallahu alaihi yace mala'ika dubu saba'in kowace rana suke shiga wannan albaitul ma'mur kin kuma ba su sake komawa in suka shiga kowace rana dubu saba'in shi yasa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san yawan rundunonin Ubangijinka, ma'ana mala'iku, illa huwa sai shi Allah. To, a nan albaitul ma'amur ma kaɗai, wanda shi kamar shi ne ka'aban mala'iku. Manzan Allah sassan yana gaya masu habbai yana musu tantan albaitul ma'amur kinnan, ya ce daidai yake da ka'aba wannan sanar duniya, da za a sako shi annabi ce da sako shi za a yi, to kaf akan ka'aba zai faru. to shi ne masallacin da mala'iku suke yin tabarruki da shi kamar yadda mu muke tabarruki da ka'aba to manzo Allah su ce a kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga cikin albaitul ma'amur nan kuma ɗan suka fito ba su sake komawa kadiba kenan a albaitul ma'amur ma kadai ko a cikin wata guda in ka lissafa ai ka san mala'ikun suna da yawa ko a wata guda ka lissafa mala'ika dubu saba'in so talatin to ka san suna da yawa balle tun da Allah ya halicci masallacin zuwa da mutum bi shekara dubin ne nawa ne kaga Allah ya sai da yake ma ya alamu junu da rabbika illa hu sannan kuma sai kuma al-iman bil kutubi samawiyyah al muqaddasa imani da littattafan Allah waɗanda suke na sama abin tsarkakewa tunda duka gimshikan imani ne aka dauko ɗaya ɗaya min imani da Allah mun imani da mala'iku yanzu kuma sun imani da littattafan Allah as-samawiyya waɗanda suke wanda aka sauko su daga sama al-muqaddasa abin tsarkakar dawa yake to yajibu anal mukallaf ya wajaba akan baligi mai hankali an yu'mina cewa ya bada gaskiya bi anna Allah cewa lalle ne Allah ta'ala madaukakin sarki anzala ala rasulihi al-kirami kutuban cewa ya sabkar da akan manzannin shi masu girma kutuban waɗansu littattafai muqaddasatan abin tsarkakewa hiya kalamu wa'annan littattafan da Allah ya sabkar da zancen shi su zancen Allah ne alqadim wanda yake daɗaɗɗe wanda ba shi da farko wa auhaha ilaihim kuma Allah yayi wahayin wannan eh wannan littattafan nan ilaihim zuwa su manzannin nan mubayyanan fiha Allah yana mai bayyanawa a cikin wannan littattafan shara'i'ahu shari'o'in shi wa ahkamahu da hukumtayyin shi me yasa li yuballighuha ila khalqihi dan su isar da ida zuwa halittun shi yurshiduhum fiha ila ma fihi sa'adatuhum Allah yana shiryar da su a cikin wannan littattafan zuwa abinda akwai arzutar su a cikin shi in suka yi shi za su arzuta duniya da lahira Allah fil hayatai yau a cikin rayuwa biyu duka duniya a cikin wannan littattafan to Allah ya sa manzanni su isan ma halittu abinda in suka yi shi to zai shirye da su zuwa abinda a cikin shi akwai arzutar su fil hayatai a cikin rayuwa biyu ta duniya da lahira wa a'zamu hadhihi al-kutub yace to mafi girman wa'annan littattafan sune at-taura waz-zabur wal-injil wal-qur'an su ne mafi girmansu ya ce akwai attaurat almunazzalu ala sayyidina musa alaihi salatu wassalam wanda aka saukar da akan shugaban mu annabi musa tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa zabura akwai kuma littafin zabura almunazzalu ala sayyidina dawud alaihi salam wanda aka saukar da shi akan shugaban mu annabi dawud tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wal injil akwai kuma littafin linjila almunazzalu ala sayyidina isa alaihi salatu wassalam wanda aka saukar da shi akan shugaban mu annabi Isa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan wal Qur'an da kuma al Qur'ani mai girma al munazzalu ala sayyidina Muhammad wanda aka saukar da shi akan shugaban mu annabi Muhammad alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kuma al Qur'anin nan wai uminu wa yu'mina kuma lalle ne shi ba da nan yu'mina lalle ne da yace yu'mina ya kashi da fataha tun watan alkin ce ita ce take da ayi take nasu dan wa'annan filolin yace kuma wa yu'mina kuma lalle ne mukallafi ya bada gaskiya bil qur'ani cewa shi al qur'ani a'zami hadhihi kutub shine mafi girman dukkan wannan littattafan kenan a shirunce dukkan su mukallafi ya imani da littattafan nan na Allah wanda Allah ya saukar da su dukkan su wa'annan su ne muhimman su ba su kadai bane littattafan su 104 littattafan Allah dukkan su baki da 104 tare da cewa waɗanda suke littattafan guda hudu ne ɗarin waɗancan takardu ne kamar da Allah ma da kan shi kira suhuf ne suhuf Ibrahim wa Musa irin suhuf Ibrahim wa Musa su ɗari ne littattafai kuma guda hudu ne amma dukkan su saboda girman su cewa magana Allah ne sai ake ɗauka kan littattafai ne littattafai ɗari da hudu to waɗannan hudun su ne mafi girma wanda sun kumshe duk wani asrarin da Allah ya sa a cikin waɗancan ɗarin suna cikin waɗannan hudun kamar yadda duk asirarin da yake cikin waɗannan ukun zabura da taura da injila Allah ya sa shi kuma gaba ɗaya a cikin subu'i kaɗai na alƙur'ani a kasa alƙur'ani kishi bakwai kowane kishi guda ya kunshi duk asirarin da Allah ya sa a cikin zabura da taura da injila ita kuma fatiha ta kunshi dukkan asirarin da Allah ya sa a cikin dukkan alƙur'ani shi ta ake mata ummul kitab uwan littafi kowace aya ɗaya ta kunshi ɗaya daga cikin kishi bakwai na asirarin alƙur'ani baki ɗaya sannan bismillahir rahmanir rahim ita kuma ta kunshi dukkan asrarin da Fatiha ta kunshi bismillahir rahmanir ita ma wasu harfa bakwai ta kamshi duka asrarin da yake ciki a cikin harfan kuma guda bakwai aka samu na harafi ɗaya tak wanda ya kwashe shi kuma duka waɗannan baki da ka ji wani iko na Allah kana ga ana fitowa kamar rage adadi ne ake yi amma kuma cikin rage adadin to ƙarin girmama abubuwa ne ake yi yanzu idan ka ɗauki shiga goma in ka canza ta ɗayan ƙadago ƙadago inda za ka kwasa ai sai ka kawo wani ɗan kwanan miya ina ji zai cika ka ko to shi wanda bai san ba kuɗi kamar yaro aka zo aka nuna min shika goma da wannan tiya guda aka ce za guda ai ka ga ko da tiyar da ta ɗauki shika biyar ne wanda ba ta kai shika goma ita zai ɗauka yana ga cewa kamar ta ji kenan girman abu ba da yawan shi Allah ya ga dama cikin abu wanda yake karami kuma ya sa abu wanda yake babba in ba wannan bakaka za a yi haifin manzan Allah sallam a ce Allah ya sabu duk wasu mara'ikun da Allah ke yi don sabon manzan Allah sallam inda hankali ne zai ɗauka ai wannan duniya ba zai su ɗauke su ba ita ce mafi girman ƙasashe duka ƙasar nan guda ba don haka Allah ya isa yi koyi to waɗannan littattafan nan da wancan ɗarin da wannan hudun dole ne mukallafi duka yarda cewa littattafai ne na Allah ko magana ne na Allah matukan ba an rage su ko an ƙara dan yahuda da kirista sun rage waɗansu maganganu da cikin littattafan kuma sun ƙara waɗansu maganganu a wannan ba za mu imani da shi ba amma in wata magana ce ta asali ta Allah har yanzu dole ne imani da attaura da zabura da injila duka sai dai wajen aiki da zane kawai abinda hukuncin da alqur'ani yazo ya shahe shi yanzu wannan wanda alqur'ani yazo da shi zane aiki alqur'ani shi da kanshi ai yana shahe juna wata aya tana shafe wata ya zama to ta fasa aiki sai wannan ta biyu to balle kuma sauran sauran littattafan maganganun dole ne imani da su kamar da muke karanta ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda an shafe hukuncin su amma suna nan muna karanta su saboda magana Allah ne haka su ma zabura da injila da taura sai mu karanta su mu girma su mu yarda da duk abin da aka faɗi a cikin saboda magana Allah ne in dai ba rage ba aka ƙara sai ka suna wata shekantaka suna ta premi testama daidai wai qur'anin ma wai littafin nasu ma wani kala kala ne wahayi na farko to alqur'ani ɗaya ne zabura ma ɗaya ce a taura ɗaya ce in ta asalin sai mun imani da su da duka littafin Allah amma an sun canza ta yanzu ba za mu ɗauka ba abin da suka canza a to yace kuma alqur'ani nan dole ne mu kallafi imani cewa alqur'ani shine mafi girman hadhihi alkutub duka wannan littattafa wa muhayminin alaiha kuma shine mai shaida akan ta alqur'ani shine mai shaida alaiha akan ta ma'ana shine musaddaqan wani wurin zaka zanta musaddaqan lima bayna da cikin alqur'ani shi alqur'ani shine mai gaskatar da abin da yake gabanin shi shine yake tabbatar da gaskiya a taura shi yake tabbatar da gaskiyar injila shi yake tabbatar da gaskiyar zabura da duk abin da Allah ya saukar da shi alqur'ani yawa shi yasa ya zama to musaddaqan mai gaskata ko ko muhaimana mai muhaimina mai shaida akan su cewa gaskiya ne wa nasikhin li jami' ahkamiha kuma alqur'ani dole ne baligi imani ta shine nasikh shine mai shafewa ga dukkan hukumtayyan wa'insan littattafan wa shara'i'aha da shari'o'insu kamar yadda na bayani yanzu kenan magana tana nan mun imani da ita mun yarda mana kamar a cikin alquran da muke karanta wasiya da ake gami da mace in mijinta ya rasu wanda za a koyi shi a farko da inda da suke ta shekara wanda yanzu an shahi ta amma muna karanta dole mu karanta kuma Allah zai ba mu lada akan wannan amma mun san cewa yanzu an fasa aiki da ita to yanzu shi ma alqur'ani dole mu yarda cewa ya fi wa'ancan duka littattafan kuma duk shari'o'insa da hukuntayen da suka kawo ya shafe yanzu da nashi ake aiki shi alqur'ani ne kenan قال الله تعالى yace Allah madaukakin sarki ya ce kenan yanzu ma zai shiga bayani akan imani da zattafai ya kawo ayoyi da hadisi ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا التي يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن دكوك بعد بالسيام aminu billahi wa rasulihi ku ba da gaskiya ko kuma ku ci gaba da ba da gaskiya tunda dama sun ba da gaskiya Allah da kansa ya kira su ya ayyuhal ladina amanu to shi yasa mai tafsiri yace kamar an ce ne ku ci gaba ku dawwama akan ba da gaskiya nan da kuke billahi game da Allah wa rasulihi da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi haka nan kuma ku ci gaba da ba da gaskiya da littafin nan wanda Allah ya saukar da shi ala rasulihi akan manzon shi wal kitab alladhi an zala min qablu da kuma littafin da Allah ya sabkar da ko aka sabkar da min qablu gabanin shi alqur'anin to anan alkitab din duk da an kashi da mufradi amma littattafai ake ne ma'ana dukkan littattafai to kun imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam da littafin da aka sabkar mishi alqur'ani da kuma littattafan da aka sabkar da mishi gabanin alqur'ani dan haka alkitab din anan ana nufin alkutub ma'ana ku yi imani da littattafan da aka sabkar da min qablu gabanin alqur'ani wa man yakfur billahi Allah ya kuma duk wanda ya kafirce ma Allah wa malaikati kuma ya kafirce ma malaikun Allah wa kutubihi kuma ya kafirce ma littattafan Allah to kaga littattafan ya zo kenan dama azuna ce mana ayat za ta zo can dace ta ne wanda ita ce kenan ayat din da farkon ta Allah ce to duk wanda ya kafirce ma Allah da malaikun shi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar lahira faqad dalla dalalan ba'ida to wannan haƙiƙa ya bace bata wanda yake mai nisa gami da gaskiya sannan kuma ya sake kawo wata aya Allah ce nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan kamar da yake cikin suratu al-imran Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa nazzala alayka alkitaba ya rasulullah Allah ya sabkar da alqur'ani akanka bil haqqi da gaskiya shi alqur'anin nan musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatar dawa ne da abin da yake gaban shi ma'ana duk littattafan da suka zo gaban shi to alqur'ani shi yake gaskatar da su wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah ya sabkar da at-taura da kuma injila san ya ka nazala nan kuma anzala kamar da ran muka karanta a tafsiri wasu sun ce abin da yasa duk da cewa Allahu a'lam san aka ce nazala nan kuma aka ce anzala game da alqur'ani aka ce nazala game da at-taura da injila aka ce anzala sai aka ce saboda su gaba ɗaya aka saukar da su shi yasa aka ce musu anzara at-taura da injila su duka dungum ne kawai aka saukar da su amma shi alqur'ani shay'an fa shay'an ne ake saukar da shi kadan kadan kadan kadan shi yasa aka kawo mishi nazzara yace to nazzala alayka alkitab Allah ya saukar da alqur'ani akan ka bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskatar da abin da yake gaban shi na littattafai wa anzala at-taura kuma Allah shi ya saukar da at-taura ta annabi Musa wal injila da kuma injila ta annabi Isa alaihi salam min qablu ma'ana tun gabanin saukar da alquran su at-taura nan da injila hudan lin-nas shari'a ne ga mutane wa anzala al-furqan kuma Allah ya saukar da al-furqan to al-furqan kin anan ana nufin kawai al-kutub al-fariqa bain al-haqq wal batil littattafai wa'anda suke rarrabewa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya akwai wanda al-furqan yake ɗaukar ma'anar al-qur'ani akwai kuma da yake ɗaukar ma'anan kawai littattafai masu rarrabe gaskiya da kuma ƙarya ma'ana alfurqan allazi farraqu bayna al-haqqi wal batil to Allah ya sabkar da littattafai waɗanda suke masu rarrabe a tsakanin gaskiya da kuma ƙarya to har yanzu dai kaga kenan Allah ya kazanta littattafai sannan ya ƙara kawo ta aya ce Allah ya ce wa ataina Dawud zabura kuma mun ba annabi Dawud littafin zabura nan ma kaga Allah kenan ya kawo zancen littafin kuma ma musamman ma zancen zabura to wannan shine abin da ya shafi imani da littattafan Allah a takaice ne shine mu gaskata yadda muka yarda alqur'ani magana Allah ne to haka kuma mu ba da gaskiya cewa littattafan wa'annan su ma magana Allah tunda su ma Allah sai sabkar da su kuma Allah ne ya faɗe su tabaraka wa ta'ala duk da cewa maganan Allah ta haƙiƙa ba ta da misali alqur'ani da ya zo da sauran littattafai dukansu Allah ya zo ne da waɗansu lafuzza haruffa da kalimomi da jumloli wanda za su zo daidai hankalinmu mu gane su amma ba su bane ainihin maganar da Allah ba su bane an ce magana Allah babu harfa a cikin babu kalma a cikin babu babu babu babu sauti babu eh lugha lugha duka wannan babu shi Allah kawai Allah Allah ne ko maganar shi maganar shi ba ta kama da komai amma Allah in ya mana irin wata magana ai ba za mu gane komai ba shi yasa san Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ma annabi Musa zance zance ma'ana wancan zancen ne shi in ba da wannan ba to wannan kin ma inda haka ne ai kuma ga wannan kin an ga mana shi ko to wancan zancen ne wanda kuma shi amma shi Allah ya yi fira ne da da annabi Musa alaihi salam bayan hijabi ba tare na ganin Allah ba shi kuma al-mustafa sallallahu alaihi wasallam sai ya fira da Allah tare da yana ganin Allah ra'a rabbahu haqqan bi aynin masuratin wa kullu siwa hada wara'a wara'i kamar da Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu ya ga ubangiji haqqan da gaskiya bi aynin masuratin da aini da kuma sura kamar da kuma Abdullah bin Abbas ne ina ganin aka tambaye shi ma cewa shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah yace ra'ahu ra'ahu ra'ahu har sai da numfashin shi kusa daukewa yace ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi to ka gani ganin da aka gani bayan hijabi da gani na kurukuru ba zai zama ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam to maganar ta Allah kar ni zaton cewa wai ainihin maganar da muke shi ai in ka lura alqur'ani shi ne kanshi wa'annan mu yanzu daga yanzu alqur'ani takardun da muke tunawa sai ka ga wannan tare da tafa wannan yo a zamanin mu ma ai ba shi ba shi ne alqur'ani tunda har manzo Allah ya kawar babu wannan wannan da ba babu shi an gane har manzo Allah ya kawar wannan alqur'ani da muke karanta babu shi daga baya ne aka tattara shi saboda an ga cewa kar a je a waye gari waɗanda suke halatta alqur'ani babu su da aka tai wani yaki aka karkashe wasu hafizai sai aka ce gaskiya ya kamata eh a tattara alqur'ani aka ba kai na abuka shawara cewa ya kamata alqur'ani na a gama shi wuri guda da a cikin kawunan mutane yake ko a jikin ganye ko a jikin fatoci haka ake rubutawa amma ba a tattara shi wuri guda ba sai na abu kare fada yake a abinda manzon Allah bai bani ba za ku sani in wani abu wanda yake in kago shi kamar na wani abin da yake na bid'a wanda annabi yi ba to dai aka kare ana na ana na abin da ya kara dai munana har aka shayo kan sai na ukare yarda sai aka yi lashina aka yi wani komite wanda aka shugabantar da sai na Usman dan Affan shine shugaban kwamitin aka samu manyan manyan hafizai ana tattara ana tattara har aka gangama alqur'ani wuri guda kira alqur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tattara yake cikin littafi sannan kuma alqur'anin na hakikan na maganan Allah halu ya bambanta da wannan wanda aka mana wanda mu za mu gane yawa wanda mu za mu gane haka ne ai yanzu akan abuwa ma na rayuwa nan na zahiri zaka ji sai a tayi taro na shugabanni ko na ba ana wata magana da musamman magana da suke ba kuma sai su sa wani abu a cikin kunnen su ana wata magana kuma sai su dinga wata magana wanda suke ganewa a lokaci guda shi yasa duk abubuwa na duniya akwai abubuwa da wanda ake suna maka ishara zuwa na lahira ko kuma suna maka ishara zuwa na Allah duk da cewa na Allah walillahi al-masallu ala shi misalin Allah shine mafi daukaka bai ya kama da komai tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to shine yace to yanzu mu shiga bayanin al-iman bil rusul alaihi as-salatu was-salam imani da manzannin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata akan su وهو أن يؤمن المكلف شين بالغي من هنكلي يبالغ السيا بأن الله تعالى سوى الله ملك تنسركي اصطفى من الناس رسلا يا زاهي دقت كم متاني وإن سمن زني كاغا زابان سي sai da ya zaɓa ya zaɓi ma'ana wanda suke gwanin duka a cikin mutane sannan ya sa suka zama to manzanni auha ilaihim Allah yayi aike zuwa gare su shara'i'ahu shari'o'in shi wa dinahu da addinin shi wa amarahum bitabliq ila al-khaliq kuma ya hore su da cewa su isar da wannan zuwa halittu me za su isar da ma unzila min rabbihim abinda aka sabkar da daga ubangijinsu li qat'i hujjatihim alayhi saboda a yanke hujjar su halittun akan shi Allah dan kasu dinga cewa me yasa ba a turo mana ba da manzo ba da ta kamar da cikin ayoyi da yawa suke faɗa haka to Allah ya ce mai bayani ma Allah ya ce Allah ya aiko ne manzanni dan ya yanke ma halittu hujja akan shi kar su kafa hujja akan shi Allah yawmal qiyamati ranar tashin kiyama cewa ai Allah da aiko musu manzanni to ga suna aiko musu manzanni wa ayyada hadhihi ar-rusul kuma Allah ya karfafa da wa'annan manzannin bil mu'jizati da mu'jizozi dan koda wani yayi shakku ko yayi taraddudi to ga mu'jizozi za su zo da wani abun mamakin da babu wanda ya isa zo da shi irin mu'jizar annabi Musa na sanda da macizai irin mu'jizar annabi Isa na raya matattu irin mu'jizar manzon Allah sosai wanda ba ta irguwa ma ta yi yawa ta yi yawa a cikin sahabban annabi ma mu'jizoli sun fi annaba balle shi da kanshi sallallahu alaihi wasallam komin shi ma mu'jiza ne yayi fira da dabbobi yayi fira da dutse ya sauki tsakoyi sun yi tasbihi ya fito da ruwa daga inda ba a fito da shi tsakanin jini da tsoka an ga ruwa ya fito daga dutse aka ringa mamaki zamanin annabi Musa amma a ruwa ya fi tsakanin jini da tsoka wanda shi fi zama abin mamaki manzo Allah sallallahu kuma ya zo da alqur'ani wanda shine mafi girman mu'jiza wanda ya gaji yadda dukkan halittu baki da to sai Allah ya karfafa su bil mu'jizati da mu'jizi wa asamahum min al ma'asi kuma Allah ya kiyaye su manzannin nan daga saban Allah su ba su saban Allah dukkan su ma'asumai ne wal munkaratu da duk abubuwa waɗanda suke naki Allah ya kiyaye manzannin shi kuma kamar da na sha faɗi ran nan cewa wasu abubuwan da za a ji an karanta a cikin alkur'ani wanda Allah yana faɗi akan annabawan shi ko ce annabi wani me yasa kai kaza ko nuri ma hazin ce ma fa asa adamu rabbahu da irin abin da suke kama da wannan to mun sha yin maganganu akan su cewa ba sako bane irin wannan namu kar ka yi zaton cewa annaban Allah suna sako tunda an da su ma'asumai ne har akwai malaman da sun tafi cewa wanda yayi itiqadin irin wani abu a zuciyar shi yayi ridda wal iyaz billahi duk wanda yace annabi yayi sako dan haka kararu ne su wani abu ne wanda yake Allah ya nufin yayi sai an ga wannan abu wanda a zahiri za a ga kamar sako ne amma ba sakon bane suka yi mun karanta dukka a cikin sai shibran radiyallahu anhu irin abubuwan da aka mana bayani na firan da Allah ya da annabi Adam tun kafin ya jarrabe shi ma har da yarda da ne shi sai da yarda cewa zan jarrabe ka ayi kaza ayi kamar kai ne kai kaza Allah sai ya yarda cewa ya yarda abin da Allah zai akan shi kuma ake ta kan zakun ana ta asa adam rabbu amma kowa ya karanta cikin littattafan tafsiri zai ga cewa ba wai ana nufin annabi adam ya sadi ubangijin ba haka ake fassara kamar irin muna mu na sabu dan haka su ma'asumai ne abin kiyayewa ne Allah ya kiyaye su kuma ya kare su daga daga sabo wa bin nasri ala muttabi'i subul kufri sannan kuma Allah ya taimake su tunda can can bai ayyuka ayyada ai Allah ya ayyada nan da aka ce ya karfafa su to har yanzu bin nasri da taimako kenan ya karfafa su bin nasri da taimako ala muttabi'i subul kufri akan waɗanda suke masu bin tafarkoki na kafirci ma'ana kafirai da sauran waɗanda suke batattu to Allah ya karfafa annabawa da taimako akan waɗannan sai taimake su akan su ma'abuta kufri wal ghawayati da kuma bata wad dalalati da kuma bace bace an ce al ghawaya da dalalat dukkan su dai bata ne din cewa wa'ansu su wa'ansu malaman sun yi kokari wajen su dan bambanta su sun ce akwai wani dan bambanci ɗayan su yana da nihi ɗayan kuma ba da nihi ake shi ba to Allahu a'lam wasu kuma sun ce dai duka dai ba sabbi ake ne kamar da san Allah ke ma dalla sahibukum wa ma gawa da Allah ya kore ma manzo Allah sallallahu alaihi bata da batan ta gawayan da ta dalal to dukkan su manzo Allah bai bata ba irin ta gawaya kuma bai bata ba irin ta dalal sallallahu alaihi wasallam to to Allah ya taimake Allah ya karfa su kan bin nasara taimako alamun tani isbul kufr akan masu biyayya ga tafarki na kafirci wal gawayatu da kuma bata wal dalalatu da bace bace to su annabawan nan awwaluhum farkon su wajen zawwa ba a matsayi ba shine adam annabi adam alaihi salam abul bashar uban mutane wa akhiruhum karshen su a wajen zawwa ba a matsayi ba wa afdaluhum wanda kuma shine yafi su daraja duka wa shahidu alaihim kuma wanda zai shaida a kansu yawmal qiyamati ran tashin kiyama wa khatimuhum kuma wanda shine cikamakin su ko kuma kashin su sayyiduna muhammad shine shugaban mu annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in tsira tsira na Allah da amincin Allah ya tabbata a kansu su duka baki daya yace to qala Allah ta'ala to gani da manzanni Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa laqad ba'athna kuma lalle ne haƙiƙa mun aiko fi kulli ummatin cikin kowace al'umma rasulan mun aiko musu wani manzo kamar yadda kai ma muka aiko ka ya rasulullah to mun aiko musu wani manzo kamar yadda muka aiko ka a cikin wa'annan ani abudullah abinda muke muke musu horo shine cewa ani abudullah ku bauta ma Allah duk da mai tafsiri yace ana nufin ku dayanta Allah ake nufi washtanibu tsahuta sannan kuma ku nisanci dodo ana fassara shi cewa dodo amma an ce abinda ake nufi tagut duk abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba ko gumakai ne ko shedan ne ko menene ma duk wani abin da bai za a bauta mishi wanda ba Allah ba to ana kiran shi da tagut to Allah yace eh hakika mun aiko a cikin kowace al'umma wani manzo kamar da muka aiko ka ya rasulullah cikin wannan mutanen cewa ku dayanta Allah kuma ku nisanci duk wasu abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba faminhum to daga cikin su man hada Allah akwai wanda Allah ya shiryar da shi shi kenan sai ba da gaskiya wa minhum kuma daga cikin su akwai wanda man haqqat alaihi dhalalatu wanda bata ta wajaba akan shi tun a cikin ilimin Allah da dadde Allah ya kaddarta shi wannan kawai batacce ne haqqat alaihi dhalalatu bata ta wajaba akan shi kuma ya batan shi ba da gaskiya ba wajen Allah to wannan kenan ka gani nan ma Allah ya kawo aya kenan wanda suke magana akan sha'anin manzanni sannan kuma wata aya hallo Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa asbati wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaymana wa atayna dauda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum alayk wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubashshirina wa munzirina لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما to wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce inna auhayna ilayka lalle ne mu mun yi aike zuwa gare ka ya rasulullah kama auhayna ila nuhin kama yadda muka aike zuwa annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da kuma annabawan da suka zo bayan annabi nuhu wa auhayna ila ibrahim kuma mun yi aike zuwa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wannan duka biyu diyan annabi ibrahim da isma'il da ishaqa wa yaquba kuma yayin ake zuwa annabi yaqub jikan na annabi ibrahim ma'ana dan annabi ishaqa wal asbad da kuma jikoki ma'ana jikokin ishaqa ake ni ma'ana diyan annabi yaqub shi yasa eh duk da cewa an yi sabani akan diyan na annabi yaqub amma an yi ittifaqi akan annabi yusuf to sauran an yi sabani wasu sun ce annaba ne sun ce ba annaba bane amma waɗanda suka ce cewa akan annaba ne da Allah yake jero su a cikin jerin annaba sai ce wal asbani inda ba annaba bane da ba zai kasuwa da haka cewa annaba ne kamar da ranar nake gaya kuma a tafsiri sai da tuna Aisha idan ta zo ta ta waja'u ala qamisi bil yamin kadhib kin nan tana ta bil yamin kadhib take kaka za a dangana ƙarya zuwa annaban Allah saboda cewa duk da Allah ya sharbe su da wannan dan waƙiya da ta abu tsakaninsu da dan uwansa Annabi Yusuf alaihi salam daga baya kuma annaba suka zama to shine al-asbadan nan diyan annabi yaqub ake ne kenan da annabi yusuf da ɗan uwan shi inda a ce annabi yusuf ne shi kadai ai da ba za a kashe ba a ce asbad duka yawwa to shine Allah ya ce wal asbat da kuma eh shi ko annabi Ishaq ma'ana tiyan annabi Yaqub wa Isa Allah ya ce ko muka yi aike zuwa annabi Isa wa Ayyuba muka yi aike kuma zuwa annabi Ayyub wa Yunus ko muka aike zuwa annabi Yunus wa Haruna ko muka yi aike zuwa annabi Harun wa Sulaiman ko muka yi aike zuwa annabi Sulaiman wa ataina Dawuda zabura kuma muka ba annabi Dawud littafin zabura wa rusulan kuma da wa'yansu manzanni kada qasasnahum alayka wanda mun kissattan musu su akan ka ya rasulullah mun baka kissa su mun baka labarin su min qablu tun gabani wa rusulan akwai kuma wa'yansu manzannin lam naqasuhum alayka wannan bu mun kissa su ba akan ka bun baka labarin su wa kallama Allah Musa takliman kuma Allah ya zantar da annabi Musa zantarwa rusulan manzanni ne wa'inda mubashiri na masu yin albishir ne ga al'ummominsu akan alkhairan da zai samu in suka bi Allah aljanna da yarda Allah da sauran abubuwa in suka bi Allah wa munzirina ko masu yin galgadi ne ga wa'inda za su sabi Allah akan sharrin da za su samu na wuta da sauransu wal iyad billah me yasa li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjat dan kar ya zamanto ya kasance mutane suna da hujja akan Allah ba'da rusuli bayan manzanni kenan kar ya zama to kamar da a suna gaya mana cewa kar su kafa kar su ce me yasa Allah bai aiko musu manzanni ba to Allah ya aiko wannan ne dan kar su ce kamar da yake fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan wa nattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin ai akwai ayat da take faɗin wannan cewa ai Allah da ma ka aiko mana wani manzo sai mu bi ayoyinka ko mu zamanto daga cikin mu'mini to dan kar su faɗi magana da kama da irin wannan Allah ya ce to dan kar ya zamanto mutane sun samu hujja akan Allah su dinga cewa ai da ma Allah ya kuma manzanni mu bi shi kamar yadda suka faɗi nan ba da rusul bayan manzanni wa kana Allah azizan hakima kuma Allah ya kasance mawayi ne a cikin mulkin shi kuma hakiman gwani ne cikin halittar shi cikin aikin shi da yake Allah gwani ne tabaraka wa ta'ala to da yake mun zo karshen al-iman bi rusul kin sai ai hakuri za mu karanta hadisin da yazo wanda aka ka hadisi guda sai mu tsaya mu kwana insha Allah mu tashi abin da yake waje ba akan to akai akwai bayani akan su kenan zamu da gidi da wannan hadisi insha Allah wannan abi hurairah ta afwan afwan akwai aya da muka tsallake sannan kuma Allah tabaraka wata'ala yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko kuma wa khatiman nabiyyin har yanzu akan sha'anin manzanni aka sake kawo aya wadda take magana akan manzanni nan kuma inda aka yi magana akan koga kwata kwatan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba uba ne ga ɗaya daga cikin mazajen ku bai zamanto ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku ma'ana Zaidu ake nishi shi Zaidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tabannin shi ma'ana ɗauke shi a matsayin kamar ɗan shi saboda irin soyayyar da ya nuna ga manzan Allah sallallahu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawo manzan Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi ya yantar da shi har uwayen shi suka zo suna tare mishi Allah ya suka zo suka suka gamu da shi amma da suka gamu da shi suna so su da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce shi ba zai tilasta mishi ba zai bashi zaki in ya yarda kuma zuwa uwayen shi kenan in kuma ya tsaye shi kenan sai ya da aka ba shi zaɓi ya ce a shi ba zai kuma wurin shi ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah ya shi daɗin wannan zaɓin da zai yi ya zaɓi ya zama bawan manzan Allah da ya tafi game da uwayen shi to annabi ya so shi ya faɗi maganganu da yawa akan shi mun ce ɗana ne zan gare shi zai ya faɗi wasu abubuwa da na soyayya gani da shi zaidun nan to yanzu zaidun nan yana da mata wadda ake mata zainab zainab din nan daga baya ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta mina yace falamma qada zaidun minha wa qaram zawwajnataha lokacin da Zaid ya biya bukatar shiga ne da ita Zainabun nan sai muka aurar da maka ita ya Rasulullah Zainabun nan shi yasa da aka aura manzo da Allah ya ce zawwajnataha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sadakin da ya bada babu taron da aka yi babu kullu aure babu komi kawai sai ne zuwa zuwa Zainab saboda Allah ne kai shi daura mishi wannan khususiya ce ta manzo Allah shi kadai ke da wannan khususiya ita da kanta tana alfahari tana ta ya rasulullah matanka dukansu danginsu suka aura maka su amma ni Allah da kanshi bulbushin dukkan sannai ya aura maka Zainabu kenan ita matan ta Zaid lokacin da ya sake ta to mutane suka dinga tsegume da munafikai da sauransu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kira shi da rasulullah wai ya aure matar dan shi ya aure matar dan saboda yana ce mishi dana dana to shine Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijali Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto baban ɗaya daga cikin ku ba eh ai ba dan yana cewa ba wai kuma tun cikin sura zama cewa umma ja'al al iyaakum abna'akum wa'inda kuke kiran su a matsayin ɗiyan mu ɗiyan mu Allah bai sa suka zamanto ba ɗiyan naku bane ai daga cikin ɗiyan wa'inda suke daga daga tsatson ku ne wanda ku haifa amma dan mutum ya ce ma wani ɗana ne ba shi haife shi ba wannan bai sa ya zama ɗan shi sai Allah ya koya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baban zai bane shi yasa Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad bai zama to baban ɗaya daga cikin mazajen Uwar sallallahu alaihi wasallam walakin Rasulullahi bar dai shi manzon Allah ne wa khatiman nabiyyi kuma shine cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam to shine kuma hadisin da nake zamu cike da shi an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da aminci Allah subhanahu a gare to kaga kenan wannan duka ayoyi ne karanto suna nuna hujja ne akan manzancin manzanni nan ma ai kaga yace walakin rasulullahi bar dai shi manzon Allah ne to abu hurairah yace qala rasulullahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin manzon Allah sun yace an fifita ni akan annabawa da abubuwa shidda da wannan abin Allah ya sani na fi su dukkan ma'ana ni kaɗai nake da wannan na farko uqitu jawami al-kalimi an bani gamammun kalim magana so da manzo Allah su sun zai faɗi magana guda amma sai ta kumshi manyan manyan abubuwa a cikin magana guda kuma sai faɗi abubuwa da yawa yace an bani jawami al-kalim ma'ana gamammun magana ɗaya kenan wani sirtu bin ru'bi sannan kuma an taimake ni da razana makiyana wani wuri annabi yana cewa ana ana ana sa ma makiyana razana tun gabanin wata guda in isa wurin su sai Allah ya jefa musu tsoro da firgita a cikin ya game da ni da hankalin ya ta suna jin tsoro game da ni kenan daga manzon Allah ya dama Allah saka mishi aiki yace to sirtu da rubi an taimake ni da razanawa ma'ana game da makiyana wa uhillat li al-ghanaim annabi sai kuma an halatta mana ganimomi dan aka tafi yaki aka ciyo ganima kona da ake yi mu'minan ba su da damar su fita a da al'ummomi na amma mu sai Allah halitta mana za mu ci ganimar da muka kamo in muka yaƙi kafirai Allah ya ce manzo Allah ta to ni an halitta mani ganimomi waju ila tilal ardu masjidan wa tahura kuma an sa mana ƙasa dukkanta matsayin masallaci take kuma tsarkakakka ce ko ina na tafi ba sai a masallaci ba an bani dama da yin al'umma da mun iya sallah a wannan wurin matukan dai ba ƙasar ba ta taɓa wannan wurin ba ko wani abu to duk inda ka tafi saman dutse ne yashi ne rere ne ko ina ne ka iya sallah a kan wannan abun ba tare da kashin da komi ba Allah ya ba manzan Allah wannan kyautar cewa ƙasa dukkanta ko ina masallaci ne kuma tsarki ne a gare shi amma yanzu in kazanta ta shiga to yanzu kuma Allah da Annabi sun koya mana cewa ba a yin sallah in kazanta dole ne a musar da ita wa arsaltu ila al-khalqi kafatan manzo Allah sun ce ni kuma hallo sannan kuma an aiko ni zuwa halittu dukkan su baki da halittu dukkan su baki da amma su sauran annaba to ana turo su ne zuwa wadansu jama'a a keɓance ko mutanensu ko garinsu ko na amma ni an aiko ne zuwa halittu dukkansu baki da wa hutima biyan nabi'un sannan manzo Allah ce kuma an cike annabawa da ni kenan daga ni ba wani annabin da zai zo shine karshen annaba ko kuma aka ce shine kashe na annabawa shi kuma kashe ai kagan shine babban magana ko yanzu ko wanda yake jin za a aiko ko na ta gwamnati ko sana in babu kashe a kai wannan ai tana wa menene sai kinin da ake tafi tana ma zancen banza ne in babu kashe babu sai kenan babu wannan to suka ce ba wai kashe ake ne ma'ana shine hatam na annaba dukkan su baki daya in ma a ƙarshen ne kuma ƙarshen da ya zo ne na matsayi wanda aka ce ta'akhkhara ba'd ar-rusul wa huwa muqaddamun fa ziddun bi ziddin hayyara al-qalba wal lubba shi ibrahim yace yayi jinkiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzanni da suka zo duka san ne zo wa huwa muqaddam amma kuma shine abun gabatarwa a kansu wajen matsayi shine shugaban su kuma azabwan ma a hakika shi ya fara zawwa kafin su tunda daga hasken shi aka haife su duka eh fa duk kishiya da kishiya wannan abu ai ya gilita zuciya da kuma hankali to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khutuma biyan nabiyuna to shi yasa yace wajiba alal mukallaf kashin bayanin yace ya wajaba akan baligi ne hankali an yi a to shikenan ashe magana tun ta gaba ne dan abin da ya wajaba a cikin haƙƙin manzanni to afwan za mu kwana anan za mu ci za mu karanta wannan aya da kuma wannan hadisin duk da kullum muna ba ƴan uwa hakuri akan tsaida su da muke gami da lokacin isha'i ba tare da mun yi wani kuskure ba kuma a wurin Allah su ne dai muka wadan ma laifin su yi hakuri amma manzon Allah yana so ma a dinga jan lokacin isha'i dan haka har yanzu muna cikin lokacin da wanda Allah yake so da manzon sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗi Allah amfanar da mu Allah ya shiga mara ganyen mu Allah ya ta karshen mai biya mana dukkan bukatun mu duk yawan su auren mu auren ka Allah bai komai ba رجائي كبير واسع دون فضله أي رب فضلا منك لو كنت ربك صلاة قومك على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد karanta kulhu wallahu uku da bismillah da salatu fati uku hadiya ga mahaifanmu da maraganya musulmi Allah ta da musu
سيدنا محمد الفاتح خلف المصمم سيدنا محمد سيدنا محمد
كان فاتحة صلاة الفاتحة إلا أربع أعوذ بالله من شر ما في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الآن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق حقا الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صراطا تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مرحبا